ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada mu a daidai wannan rana a ta lahadi 26 ga watan rabi'u min awwal shekara ta 1446 wanda ya daidai da 29 ga watan Satumba 2024 miladiya a wannan majalisi na mai albarka da muke karatu cikin mukaddima na malam mai risala mukaddima da malam yake yi domin ya bayani kan aqidan annabi da sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa dan ba a manta ba muna nan a nan a gaban da malam ke mana magana gami da wato da'a ga shugabannin musulmai tun daga malamansu da kuma shugabanni na siyasa a insha Allah za mu ƙara karanta wannan gaba a mu ci gaba da sharhin da ya kamata mu yi a daidai wannan gaba din malam yace wa ta'atu li a'immatil muslimin min wulati umurihim wa ulama'ihim wa tibau as-salaf as-salih واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك ما أحدثه المحدثون مالك cewa daga cikin abin da ahli sunna suka yi suke ittifaki akai a matsayin aqida da suke rike da shi shine wato da'a ga shugabannin musulmai daga waɗanda suke jagoranci ta fuskar siyasa da kuma malamai wanda suke jagoranci ta fuskar addini sannan kuma daga cikin abin da suka yi imani da shi shine ittiba'u salafis salih shine suna bin magabata na gari waqtifa'u athari kuma suna bibiyan sawayen su ba sa kirkirowa abin da suke bi na addini da magana da zantuka na da suke fada da kuma aikata su suna bin sawayen magabata ne wal istighfar lahum kuma suna neman musu gafara wa tarkul mara'i wal jidal fi din kuma suna barin musu mara amfani a addini gami da addini watar kuma a hadata hulmuflikuna kuma suna barin abinda wato masu kagawa 'yan bida'a suka kagu idan ba manta ba muna nan a wannan gaba ta wadda'atu da a'immatul muslimi na min wulati umurihim wa ulama'i da'a ga shugabannin musulmai a tun daga kan wato malamai da kuma wato wanda suka suke jagoranci ta fuskar siyasa dan malam ya ya faɗa abun guda biyu kamar da muka faɗa a wancan sati muka ce magabata dai sun fasara guda biyu rashin farin Allah ta'ala adi'u Allah wa adi'u rasulahu ul amri minkum ul amr wasu daga cikin malamai tun daga sahabbai irin su Abu Huraira da su Abdullah dan Abbas da wasu su suke cewa ana magana al'umara ana magana shugabanni su ake magana a musu da a wurin nan a wani bangare kuma Abdullah dan Abbas game da albali yake ruwaitowa da shi da wasu daga cikin malamai irin su Jabir irin su Mujahid ibn Jabr al-Majirinsa suke cewa wannan ana maganar malamai da suka san addini saboda su ne su kan shugabannin suke komawa wurin su neman fatawa to duka wannan zai shine malam ya taro maka dauka magana dan ba a cin karo da juna su malamai suna jagoranci ga fuskan addini su kuma wato jagorori suna jagoranci ga fuskan siyasa in aka madala da shugaba idan ya zama shugaba malami eh wannan madala da shugaba aka samu haka mun yi magana kan cewa tsakanin shugabanni na fuskar siyasa da kuma shugabanni ta fuskar addini wanda suka falala wajen ubangiji su ne malamai malamai sun bi shugabanni falala wajen ubangiji saboda ko ba komi dai su malamai su ne suke wato gadon annabawa al'ulama warathatul anbiya'i ba ba taba cewa kuma jagora wani jagora ta fuskar siyasa shi da shi gadon annabi yake ba a yan yayi zama wato jagora ne rashidi to shi ke ya zama yana ya dauki wani kaso na wato gadon annabtan amma dai su malamai su ne kai tsaye a suke gadon annabawa sannan a cikin malamai a cikin annabawa ana iya samun wani ba shugabanni ba kamar yadda aka sani sai annabi isa ba shugaba bane har ya koma ga allah ba shugaba ne ba wannan duk yana nuna maka cewa malamai su ne wato manya-manyan bayan ubangiji wanda in tsakanin su da shugabannin su malaman sun fi daraja duk da su ma shugabanni sa da irin nasu abinda ubangiji ya keɓance su ya ce malamin ya shekara goma yana yin wa'azi amma idan shugaba a shekara ɗaya zai iya gyara abin shi wannan wani wata miza ce da su ma suke da shi insha Allah muka zo zamu zamu wannan sannan muka faɗa cewa idan malami idan malami aka yi rashin sa'a a inda yake wa'azi shugaban yana saba masa yana saba ma yana kangare ma dokokin ubangiji to abin da yake a kansa shine ya haƙuri ya haƙuri ya ci gaba da da'awa kar ya zama hammansa shine shugaba saboda shi shugaba in ya faɗa da yake gaskiya tsakanin shi da shari'a sai dai sai dai ubangiji kuwa to ya zama hamman malami shine wato su sauran mutane su ci gaba saurara suna jin wato wannan sako na shari'a suna karba idan akwai rabo shugaban ya karba in babu rabo kuma an ci riba tunda wasu ma sun karba wanda Allah haka yayi in an duba yana maka ya ci gaba da kiran su wanda ka iya cewa ya yi hannasu amma su manya manyan su abu jahal su abu lahab sun su musulunta ba ma su ne kuma jagorori suka kiyarda suka ɗin musulunci shi kan shi shehu usman bin fodiyo da ya zo yana da'awansa nan idan kun lura ya ta samun matsala da shugabanni amma sai bai taka ta tasu ba ya ci gaba da da'awa zuwa ga wato su talakawa wanda dama talakawa su ne mabiya annabawa a inda muka tsaya wancan sati shine wato za mu yi magana akan suwaye malamai da ake cewa wajibi a musu da'a galibi mun samu kanmu a daidai waɗannan lokuta da muke fama yanzu na wato sana'ar malanta wasu sun shiga ciki sun kawo wasu abubuwa su kasu wasu ba malaman ne na kirki ba ɗaliban ilimi na kirki ba to kuma sun ci kuɗe ma al'umma mutane ba sa iya gane ba ishtihalin ami ga magarin mutumin ina son je ya tambaye fata wato shine je gano wane ne malamin da ya fi wato ilimi sosai waye wani malami ne fi tsoron Allah ya fi ilimi ba wai wanda zai zai zama shahara ba dan galibi suna suna wato rubuwa da shahara shahara wannan ba shi ba shine ilimi ba galibi ana samu wani ya shahara ma saboda kawai ya samu su hanyoyi da za su sa ya shahara amma in ka duba bangaren a ilimi wannan shi jahili ne ba shi da ba shi da habbi a bangaren ilimi to shine muka ce insha Allah za mu faɗi wasu daga cikin sufufin malamai wanda idan an ga su a rika gane a dinga wato izina da maganar su kar a zama ana zama ana tafiya wajen malamai wanda ba malamai kirki ba alhali ga malamai kirki ga malamai na Allah an basu saboda shi wannan neman ilimi na addini ibada ce ba kamar ta fi zama ibada akan wani neman ilimi na nasarar duniya sauran ilimi na duniya wannan idan mutum ya ki halarta da niyya na kirki shi kenan wala lalahu wala alaihi amma ilimin addini wannan ibada ce wajibi wanda zai yi to sai ya kyautata niyyarsa domin ibada yake ya ɗauki wani abu ne na gamban annabawa yake wato yake yace ya gada shi ma yake ɗauka a bayansa akwai magana kan fulalan malamai za mu faɗi wasu daga ciki saboda a fahimci cewa wannan lagwada ci ba malamai ba wai kawai lagwada ne za a samu kawai wato ana zaune ba dole sai an tashi daga cikin hadisai da suka zo a wannan babin hadisi da imam muslim ya ruwaito da abu da tirmidhi da imamu ahmad a cikin musan dinsa da wasu su ta hanyar al'amash daga abu salih bakwan daga abu huraira abu huraira kisa matsala ya ce ma mai rajulin babu wani mutumi da salaka tarikan ya kanci biya ilman da zai wato abu da wata tafarki yana neman ilimi a ciki illa sahala Allahu lahu tarikan ila aljanna ba ce ubangiji zai sauka mata hanya zuwa ga aljanna wa man aqa bihi amaluhu lam yusri bihi nasabahu duk wanda ya bari aikinsa ya zama ya sanya shi ya yi wato sulo-sulo wato ya zama ya yi sauri ba to nasabarsa don ya zama daga cin babban gida wannan zai ƙara sanyawa ya zama ya gaggauta mishi samun falala wajen ubangiji ba wato kaga wannan ilimi sai an zage damci wato wani kaga a wannan hadisi kai tsaye abin da yake nuna mana abin da za mu fahimta shi na mai ilimi ba abu ne mai sauki ba saboda gashi maza Allah yana cewa duk wanda ya bi wata hanya yana neman ilimi Allah zai sauka mishi hanya neman aljanna ko musu hanya neman aljanna ba abu ne mai sauki ba to ashe kaga neman ilimi shi ma ba abu ne mai sauki da wasu ke tunani ba wanda an yi magana da cewa ai ilimin yayi sauki yanzu akwai waya akwai computer akwai browser akwai pdf ba channel da tafai da akwai maktaba shamila wannan kana maganar ma'lumat ne information shi ko ilimi ba shine information al-ma'lumat da ba al-ilmu da ba information da ba shi kuma knowledge da ba da ilimi daban kuma bayanai daban wannan bayanai kake magana ana iya ta tare su amma ba su ne ilimi ba ilimi wannan shine wanda ya tsaya da gaske ilimi a banda wannan akwai hadisi da ake ruwaitowa daga Safwan ibn Asar al-Muradi a yake cewa Uzair bin Hubaysh ya zo masa Uzair bin Hubaysh yake bada labarin cewa ya zo ma Safwan bin Asar al-Muradi yace na zo neman ilimi ne sai sai yake cewa na koli manzo Allah yana cewa ma min kharijin ya kharuji min baitihi yatlubu al-ilma babu wani wanda zai fita daga gidansa yana neman ilimi illa wa ba'at lahu almala'ikatu ajnihata hariban bima yasna face mala'iku sun wato shin fada mishi kafukan su saboda yadda da abin da yake yi kaga wannan ba ba abu ne mai sauki ba saboda kamar yadda aka sani mala'iku ba za su yi maka wannan dafifin ba suna wato ƙara ƙarfafa maka gwiwa face abin da kake abu ne babba abu ne kuma mai wahala ba abu ne mai sauki ba wannan sarjin sa hasan ne hasan saboda asim ibn ba'da da al-kufi yana rubuta daga zaid ibn hubaysh daga safwan ibn assan akwai magana na a hadisi mai tsawo za mu karanta yadda ake nuna hatta kifaye da sauran duk wanda suke sama da ƙasa suna mai ilimi mai ilimi wato addu'a saboda a fahimci cewa a ilimin addini ba abu ne mai sauki ba Allah ta'ala Qur'ani shi ma cewa inna sanulqi alayka qawlan thaqila lallai za mu baka wani magana mai nauyi Imam Malik cewa to Qur'ani ko suna babu wani ilimi mai sauki in dai har shi ba za Allah cewa ana cewa abin da za a ba shi ne qawlan thaqila to sai dai mutum ba aiki kisan yayi ba amma in dai Qur'ani da sunna ne ilimin Qur'ani da sunna dan yayi aiki to babu wani abu mai sauki ji Imam Malik a kuma wannan yayi gaskiya idan an duba cikin Qur'ani in ana ba da labarin tafiya ne neman ilimi da aka yi za ka yi ana ba labari da wahala kwarai da gaske da ake kadai ka duba labarin da ake ba mu annabi Musa annabi Musa an ba mu labarin cewa ya tafi wajen annabi Hazir neman ilimi Allah ta'ala sai yake ba da labarin cewa ya ce laqad laqina min safarina hadha nasaba yace haƙiƙa mun haɗu da wahala a wannan tafiyar namu wato tafiya ne neman ilimi sai an sha wuya kar wani ya taba tsammanin tafiya ne neman ilimi zai samu kawai a kwance a kwance yau ya je awa shi da hudu awa daya awa biyu ɗan shekara biyu wani in aka tambaye shi wai ka a ranar nawa kake karantawa eh to rabin shafi shafi biyu shafi biyar shafi goma wannan kuma shine malami zai zama malami a haka kai abin da ku da wuya kwarai da gaske in dai mutsala'a za ka yi ba wai ka je wani malami ya karanta maka ba wannan daban sannan kuma akwai na mutsala'a daban ka dinga wato ƙara bita wannan magana ma ka ce wa kada ka tawo shafi da shafi biyu bai taso ba du'a ilimin da yawa me za ka karanta kenan ai za ka tsara da rayuwarka ba kai san komai ba wannan kai bida wato shi asasiyat na ilimin basic na ilimin shine ka ji ana baka daya biyu daya biyu wannan kuma ya fa albarka ana baka daya biyu kana rikewa ana daga this this this daga nan sai zama ya samu albarka amma kuma bayan ka samu ilimin kuma ka je kana ana cewa nawa kake karantawa ka ce ai kai sai ka gama yawon ka ka suna kawai kana da koyarwa ka zo ka dauko gudu ka dauko ka zo ka karanta da mutane ba a tambaye ka mina kake karanta fice shafi ɗaya biyu ko rabin shafi a gaskiya wannan haihata ba za a sami ilimi haka ba ba za a taba samu ba kuma abin da mutum zai rika yi zai rika wato banna ne shi yasa wannan su malamai Allah ta'ala ya ba su wannan falala sosai saboda wannan wahala da suke yi wahala suke yi wasu za ga su yi aure ba Imam Bukhari ba wai dan ba sa aure bai aure ba Imam Ibn Taymiyyah bai aure ba Imam Nawawi bai aure ba saboda in fa ana neman ilimin da wahala ake neman shi da wahala ake neman shi wani za a ya ce ya samu ciwon baya wani ya samu ulcer wani ya samu kaza wani ya a wannan zamani nake magana wani za a ce lokacin da yazo zai tsallaka teku zai tsallaka zuwa ƙasar Saudiya irin daga cikin malamai yan Burtaniya nan bayan ya gama neman ilimi da a nahiyar su ya ga shi ya riga ya kai linta sai ce bari tsallaka ya je ya suka bari neman sani kamar yadda kuka sani ilimi algurba na taimaka ma ilimin addini ka je wani gari ka je wani gari ka je wani gari ya je duk littafan nasa da waye haka ya riga goya su da ya ga ruwa za ta ci haka ya riga goya su ya sha wuya wani ma sai da samu ciwon baya a haka sau da neman ilimi ba za ka ce neman ilimi yana da wani wani abu mai sauki ba saboda in ma ka yi ilimin abin da zai gada maka shi da tsana wajen kangararrun mutane a ce maka makareci a ce maka mayaudari a ce maka maballaci a ce maka baka sa a zauna lafiya a ce maka dan tsanani sau da kaga ilimin addinin kwana ma ka yi shi saboda ubangiji kuma ka neme shi da gaske ka same shi in ba ka neman a baka wani abu ne na lada ko na gwada to ba ne ka samu ba ana iya samu wani ya samu wannan amma ba lalle a samu ba a saboda haka ya zama wato hatta kifaye da kuma wato wanda suke sama da kan suna yi mai ilimi istighfari wani haka yazo a cikin hadisi hadisin Abu Darda bari mu karanta shi Imam Ahmad yake cewa ilimi babu abin da yake daidai da shi ga wanda yake tataniyarsa babu wani aiki inji Imam Ahmad da na sani al'ilmu la ya adilhu shai'un liman hasunatin yadu inda niyyanka ya cika ya yi kyau sosai to babu abin da ya kai ilimi saboda kai yanzu kana ɗaukar hamman al'umma ne duk wani abin da kake yi ko kai galibi kai shafa na filan dare kai shafa ko ka yi ka shiga aljanna ko ka yi kuma ka ga gari a ƙwaryanka amma ilimi kana yi saboda kanka kuma saboda kuma al'umma bari in karanta mana hadisi da ya zo a cikin musan na imamu ahmad da kuma sunan abi dauda da kuma jami'ar tirmidhi da ibn da sunan ila ibn majah ta hanyar asim ibn hayawa daga dawud ibn jabir da kafir ibn qais kafir ibn qais yake cewa kuntu jalisan ma abi darda na kasance ina zaune da abu darda fi masjid dimashq a masallacin dimashq fa ja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo masa fa qala sai ce ya abu darda ya kai abu darda inni inni ji'tuka min madinatir rasul na zo maka daga wato masallaci na manzon Allah ne li hadithin balagani annaka tuhaddithu an rasulillahi saboda wani hadisi da ya isa mun cewa kana ba da shi daga manzon Allah ma jitu bi hada ba na zo dan wata bukata ne ba qala sai yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa man salaka tariqan yaqlibu fi yaqlibu fihi ilman duk wanda ya mutu farki yana neman ilimi salaka Allahu tariqan salaka Allahu bihi tariqan min al-firqil janna Allah ta'ala shi ma zai hafiye mishi wani hanya na zuwa aljanna ya tafi straight abinsa wa innal mala'ika kuma lalle mala'iku da tazawu ajni ata haridan li talib ilmi tana shimfida fuka-fukanta saboda yadda da dalibin ilimi wa innal alima malami la yastaghfir lahu man fis samawati wa fil ardi wanda suke sammai da kasai duka suna mushi istighfari wal hitan fi jawfil ma'i kifaye a cikin ruwa su ma suna masa wato addu'a wa inna fadla al alimi ala al abid falalan malami akan wanda yaje yana botan Allah da jahilci ka kamar ka fadlul qamar da yasal badali kaman wato bambanci ne na wato wata dar da yafi kadari ala sa'il ka wata aka sawanta wal hadisi ka ga idan wata kan da take ta fito ba za ka sawanta warin ba wa innal ulama lalle ko malamai warasatul anbiya sune maka da annabawa wa innal anbiya kuma lalle annabawa lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman basu gaje da idu da wato sallallahu ba warasul ilma sun gaje da ilimi ne kaman akhadahu duk wanda yake wannan ilimi akhadha bi haddin wahid ya dauki kaso mai tsoka kuwa na gadan annabawa wannan hadisi ne wanda ke hasanin bi shawahidi ya zo ta wasu hanyoyi wanda kai lalle babu ko ta ma cewa manzo Allah ya faɗi wannan magana ne saboda kaga wanda abu da zai nuna maka shine wata neman ilimi ba abu ne mai sauki ba ɗan uwan albai da kuma ma wanda suke kasar da wanda suke saman mutum kowa ya kwatar da hankalin shi neman ilimi ba abu ne mai sauki ba neman ilimi yana buƙatar himma to yanzu abin da za mu faɗa yanzu shine wato wasu daga cikin malamai da ake gani da ake gani akwai a littafi da tarbiyatul muta'allimi na min utul ulama rabbaniyin na malam Dr. Muhammad Thani Umar ya rubuta wa asali wannan ya rubuta shi da Hausa ne yana rubuta da Ramadan yake rubutawa Ramadaniya din nan sai rubuta da Hausa saboda wani abu wani abu ne da wato idan ana tattaunawa tsakanin masu da'awa wallahi wani lokaci sai ka yi kai muka kuka saboda a halin da yanzu malam ta ya fada a wannan kasa tamu ne a yanzu da muke ciki malanta an samu matsala a sana'ar malanta wasu sun shigo cikin abin har sai da za a yi da su kuma al'umma sun riga sun yi da wadancan su kuma malamai na garba ba a ba san su ba wasu daga ciki ba a da su ba malam tare da haka shine yayi wannan ya dauke ƙara wasu fa'idoji a wannan Hausar ya kira wata malanta ta gani amma har yanzu ba mutane mutane da yawa da na zo nan muna karatu na ce su je su saya a yau gari shehu nasu ne nemo ita mun lokacin malam ce bai da yawa haka ya ce malam ce bai da yawa bayan an raba mana wannan kyauta aka karance mana shi wasu bangare muka dauka da sanin wato abin da nake son nuna mana a shi wannan matsalan da matsala ce ta malantar nan a kasan nan da muke fama da ita malan yasa yayi wannan littafin amma yawai ta na Hausa ma ya ga karanta mutane su karanta wata matsala ce da in ana karantawa kai kanka za ka ga wata zahira ce a fili sai ya ce bari ya yi da larabci saboda galibi masu ilimi ɗalibai ilimi sun fi jin daɗin su karanta da larabci sai ya karanta wato abin da yake magana shine target da muta'allimina tuna ma ma'aliman ilimi min ukul ulama rabbani da sufofi na malamai na gari malamai rabbaniyuna wanda suke malamai na Allah sai yake kaya maka kaza ga siffa ga siffa ga siffa ga abin da kuma ke kwanta wannan siffa din ya ba da ikhlasi da niyya yace ga abin da ke kwance ikhlasi da niyya ya kamata kowa ya karka wannan abin an samu dama ma a majalis irin wannan akan ta da wannan littafi to da wata matsala ce aka faɗa na ƙasan mu ba wai a wani taji aka je aka gani ba a cikin ƙasan mu ne muke fama da irin wannan sannan illa iyaka da ya biya mushi ƙado da kuma ganin malamai to mu ma irin wannan din za mu ɗauko su daga ciki mu faɗa a nan saboda a san da matsalar dan ana ta magana wani za ga ana ta magana ana ta magana cikin magana ba a fito da abun a fili jama'a su gane za ka ba a ganewa da haka mu za mu dan wataƙila shi malam nan tun da kaga akwai akwai shekaru kuma akwai ta taku ya dan magana din ya zama an yi daga taku mu kuma za mu zo insha Allah wataƙila mu yi da yarta wataƙila a ji mun kawo wasu ganganin kawai a ji mun mun faɗi abubuwan mu a saboda a fahimci malamai na gari da kuma malamai na malamai wanda suke ba na gari ba kamar da ai zo a cikin ai zo ya zo a cikin hadisi tabbatacce hadisin Hisham ibn Urwa daga babansa Urwa ibn Zubair daga Abdullah ibn Amr ibn al-As cewa Allah ta'ala baya tun cire ilimi kai tsaye inna Allah ta'ala la yaqbidu al-ilma intiza'an ba wai yana kuzbi ilimi ne daga zukatan mutane ba walakin yaqbidu al-ilma bi qabl al-ulama shine malamai da babu su sai jahilai aka bari jahilai za a bari su ta matawa to a yi haƙuri waɗannan abubuwan duk da za a ga mun tsawaita amma ba tsawaitawa wani tsawaitawa ne a mahallinsa za mu faɗi tsohon malamai kamar da su ma dai jagorori in muka zo a kawo abubuwa za mu faɗa kami da su wato sifa na farko da dole a samu malami da shi ko wani mai wa'azi da sunan ɗalibin ilimi duk ya zama jama'a sun masa shira daga malaman irinsa da ɗaliban irinsa da kuma mutane ma da suka girme shi sun san lokacin da yake da ilimi an san shi dama shi tukuru ne duk inda aka gan shi ina neman ilimi ina kanto neman ilimi ina za ka neman ilimi wato a samu aljiddu wal ijtihad a samu kokari da neman neman ilimi din a samu kuma annasru qawilu fi jami'il ilm dogon kafewa wajen neman ilimin ba wai ya kanta daya biyu uku haka ya gama ba wata daya biyu haka ya ce ya gaji ya daina ba haka ba a a same shi kullun yana na tutur a neman ilimi saboda neman ilimi maza da ce innamal ilmu fi ta'allum neman ilimi da koyawa ke koya ba wani mutum ne zai kwanta kawai ce yayin burki ba ya mai ilimi kawai kamar yadda wasu saka ga muke faɗa eh kawai haka da kawai ce wai wani shehin ya gaishe kawai da ya gaishe ya ce wai shi barawo ne ka tagi ne barawo fa wai aka ce wai shike ka je ka ce wai shehu wani wani ya ce wai kai zaka zama mukaddamin su a gari su sai ka wai daga lokacin kawai sai zama ya hada shi bukhari muslim waye waye waye wannan ƙarya ne ba inda aka ba inda aka yi wannan ba inda za shi waye maza Allah zai nemi ilimin sai aka ban matsayi shi kuma shi ya gaya mana shi shi kawai ina yana wasu kan daba sa zai zama ilimi ba zai yi ba a in kun lura shine wannan aya na Annabi Musa shi ma irinsa aka gaya mana laqad laqina fi safarna hadha nasaba Allah ta'ala yake faɗa cewa ya ya ya qubul kitaba bi quwwa qubul kitaba ka rike littafin da karfi wato kaga ashe neman ilimi sai an yi daga sahi nan kan jiki kan karba ake yin sa Allah ta'ala yake cewa inna sami'a alika qawlan qila shi ma imam malik cewa babu wani abu mai sauki a ilimin addini dole a sami wato kokari wajen neman ilimi kuma wani kokarin baya karewa ba mutum ba dan ya ne ba ya ne ba ya ne ba sai ce bari na gaji ai mun mun bar da yara a neman ilimi har har wato a karshen rayuwarsa imam ahmad ya ce wa shi zaka dena neman ilimi kike ai har sai na mutu ibn jawzi ibn jawzi ga wanda ya ce dalibin ilimi yana kashe maganganunsa Allah ta'ala ya masa baiwa a banu dama amma yana da girma ya tafi wajen wani malami yana yana ƙara karatu a bangaren Qur'ani ilmin jauzi fa wato ga wanda ya san ilmin jauzi a bangaren ilimi kusan yana da walafa walafi a bangaren da dama bangaren hadisi bangaren tafsir yana da masir bangaren Qur'ani yana da walafa walafi amma kafin ya rasu da girman sai je yana ƙara koyon Qur'ani amma wanda ya ce ai shi yanzu kawai ya riga ganin nan shi yanzu ya riga ya shi bai ba sai je wurin wani ba galibi wanda ya kamata mu duka halartowa a nan shine malaman hadisi malaman hadisi sun shawo ya wajen yawo wajen hada neman ilimi tun daga kan sahabbai jabir abdullahi ya yi wato sammako da abin hawansa ya yarda gari har zuwa sham neman hadisin mazan Allah a banda wannan ibnu sa'ad ibnu sa'ad a cikin tabaqat ya kawo da sanadinsa zuwa ga mutarrif ibnu abdullahi al-yasari dan dan yar uwan malik daga Malik ibn Anas Malik cewa kuntu ati nafi'an ina zuwa wajen Nafi' Maula ibn Umar ina zuwa wajen Nafi' Nafi' Maula ibn Umar nisfan nahari a wato tsakiyar yini tsakiyar yini wurin Laraba lokacin bacci ne Imam Malik sun suna can suna bacci shi na can yana neman ilimi amma wani ya zai wani shi ka samu ilimin da a lokacin da kake bacci shi ya je samu yace nisfan nahari ma yadhulluni shay'un min ash-shamsi ba abin da yake min inuwa da rana lokacin ana rana wa kana manziluhu bin naqi'i bis saurain yace kuma wato gidansa na can tsakanin masallaci da kasuwa wato wanda nisa a can wajen as-saurain imam malik ya faɗa wannan magana imam malik kuma idan ya je saboda nafi'in yana da tsanani yana da fushi sai ya nuna mushi ma farko ba ya zo neman ilimin bane sannan sai ya zo ya mushi jagora sai ya zo ya mushi hidima in ya mushi hidima to ba ko zai fara tambaye shi da hadisi ba tambaye shi amma wai me yayi ma mutumin Abdullahi dan Umar ne kan kaza to aka sai a yi kaba a mushi wayo sai ya fara bada ilimin kushi bai sani ba a haka idan ya faɗa mushi ɗaya biyu uku ba malike sai in je in ɓace mashi bai ganni ba saboda in na cigaba da daɗewa ina tambaye shi to fushi ne da shi shi kuma zai kore ni a haka malik cika ya haɗo waɗannan hadisan da imam bukhari ke cewa in kai an ce malik an nafe an ibn umar wannan shine sister to golden chain kenan wato a cikin wato isnadoji da ake da shi wani ya daga cikin isnadi da babu kamanta imam malik ya hada wannan ilimin ne is is aka riga ada amma kaga wani zai je tun nisfin nahari rana tsaka kafin azhar a kowa na bacci inda al'adar sa da wannan lokacin sai ya tsaya ya sha wuya sannan yake hada wannan ilimi ne to daga ba yanda za a yi mutum kawai ya je ya ce ya karanta wasu daga cikin littafai ya karanta wasu abubuwa kanana ya ya dan hadda shi haka haka Allah ta'ala ya sa albarka kuma shi ba ya samu ilimi a wannan da sauransa wallahi da saura da saura dan ka gama had wallahi da saura akwai saura abubuwa da da bayawa baka sani ba ga ilimi nan wato ka shiga kai kullu kullu a cikin ilimi in zaka daina kanka shi ilimin shi kanshi in ka shiga wata zaka ji kawai da saura kawai kai ashe da sauran ka ka je ka ka shiga wani karkashin wani dutse ne kai baka sani ba daga cikin alaman alaman wanda suke su muta'alimai ne wanda su ba ma ɗalibai ne na kirki ba za ka gani mutum kawai ya ɗauko kansa ya sanya ka sha mutum ya malace shi alhalin da shi bai kai ba kuma ya zama yana gaggawa wajen wato ba da fatawa in ka ga mutum na gaggawa wajen ba da fatawa da an yi magana ya ce na da an ce kaza da kaza ya faru to kar a ce mai magana ba mu malamai muna gaya muku kaza kaza kaza alhali yana cewa a wannan magana lokacin da yake wannan magana shi bai kai malami ba bai ma kai dalibin ilimin ba amma sai ga wai yanzu yana yin magana yana gaya mutum ne daga ganin fa yana gaya mutum ne yana gaya ma wani yana gaya ma wani shi ko dalibi ne bai ma fahimci waƙin al'amarin yadda yake ba ba ka yin gaggawa don ba da fatawa ko a zo korona kawai sai ka ga ya faɗi maganar sa yace kawai ai ku je kawai ba sai ku yi kaza ba ko ko a zo ana ba da wasu wasu fatawoyi masu ban mamaki wanda galibi malamai sai sun taru galibi malamai za ka an tambaye shi ba zai shi bai sani ba ibn itami sai shi bai sani ba sai an taru an hada malami malam wani malam wani malam wani a ciki idan aka samu wani mutum ɗaya ya ce shi bai yayi tawakkufi sai an faɗa a rahoton to malam wani ya yi tawakkul daga baya ne kai malam malam mu abakar kuma ya samu ya samu kashi a cikin rabin shi ba da kan bai kai ba duk ga wurin shi da yake a kasar da namu sai daga baya ne aka kama hannun shi kenan maza kama hannun shi ya sanya shi a cikin wannan kungiyoyi na malamai wanda suke bada fitawa ake kuma izina da magana su shi ba daga cikin alamomi da ake gane cewa mutum bai wani nuna ba amma yake kan kaban siya shi ne wato a same shi babu abin da ya dame shi zai ba da wasu fatawoyi wanda bai tabbatar ba galibi za ka same shi shi ba wani kantarwa ke ba da wani inda yake kantarwa diman da'iman sai dai kawai daga shi a kafin yada wato zumunta instagram da mai ɗaya ma tiktok kawai dan na minti biyar na minti biyar za ka bada ilimi haka sai a ce ai malam wani ya gama magance matsalar kuma maganin matsalar nan a ce minti uku ya yi ba kuma ilimi kawo ba ba qur'ani ba hadisi ya magana shi daga cikin alamomin haka shine ga wanda ya san ilimi ka same shi la ya kabi yuqimu nassan arabiyya ka same shi galibi ba ma zai iya kan dalilci na larabci ba nasi ne zai yana duba za ka gani yana yana cewa ai ba wasali ba wasali malam wani ba wasali ba kai larabci bane kawai ba ai ba kawai ba ba ba ina ake wani wasali a rubutun littattafai ba ina ake maka wasali in ba yanzu ma da ake dan yi ba dole ka karanta a ji kana karantawa da zaɗan da wasalinsa to a same shi ba ya karantawa in ya karanta kuma ba ma wato dukan ziba wake yake ba shi zarar ziba wake yake yi to kaga wannan lalle bai san ilimi ba ya kamata a rika gane haka in dai ka ji mutum yana tuntun cewa shi mai wa'azi ne amma ba ya iya tsaye da nassi bai san qur'ani bai san sunna ba wata kila sai dai karatu sai amani kawai ko kuma ma bai ma san amanin ba kuma wato bai ma iya katin Qur'ani ba to kaga wannan bai kamata ka in zaka neman fitawa ka je ga wajensa ba a gaskiyar magana wannan shine gaskiya tsakanin mu da Allah muke gaya duk wanda kaga wai baya iya wannan abubuwan amma kuma yana cewa zai bada fitawa da kai da Allah shi ba mai bada fitawa ne ba bai kamata ya zama ba in yayi magana ce shi mufassir ne shi muhaddith ne shi fasih ne wallahi kariya yake ba bai kai ba bai ma kai dalibi ba ba iya kai da larabci kuma ce shi da shi wato dalibi malami ne bai kai ba malamai manya masana Allah abinda aka san su da shi shine suna tafiya tukuru wajen neman ilimi suna wato jihadin su gaba kidan su akan neman ilimi yake Allah ta'ala kuma na cewa walladina jahadu fina la nahdina musubul la la nahdina musubulan zamu shaida su hanyar mu wanda su kokari suke yi suna cewa Allah ba mu Allah ba mu Allah ba mu shikenan ubangi sai dan buɗa musu suna kuma ba su su koshi ba za su gaba da nema saraka duk wani wani malami da ka gani cewa yana cewa shi malami ne amma kuma baya iya karanta Qur'ani daidai baya iya karanta sunna daidai shi ba yi da musanin Kur'ani da sunna ko kuma zai ba da wata fatawa mai ban mamaki kuma shi ba shi da wasu nasus a lokacin ma ko a kansa ko da ta ishara ne ba ma bai hadace ba yace amma ku bari zan je in duba kaza in duba kaza in kawo muku asalin nasu ba zai iya kawowa ba kuma ya ce wai shi ya bada fitawa wallahi wannan malamin bata ne a fahimce shi a lokacin wannan maganin malamin bata ne ba malamin na addini ba saboda ana kafa hujja da qur'ani da sunna ba da wani abu ba abu na biyu da ya kamata mu rika lura da shi daga cikin alamomin malamai shine wato su malamai suna neman ilimi ne amfani wanda zai amfana al'umma ba wani ilimi wanda ke ba shi da wani amfani ba in an ce wannan ilimin da kaje kake kake ta gaya mutane shi wanda ga ya fige yana ya gudu majalisi tafsiri ya zai na karanta musu hisabi na na watanni na rosu da hisabin watanni hisabin watanni ya shafe su ne ya shafe su ba amma wajen akan wanda zai zai tsaya abin sa wani za zo ana magana wato a fahimci aya da hadisi ya zai na bayi wato ƙa'idojin larabci wani zai amfani mutane ba zai amfane su ba larabci da za a kawo saboda qur'ani qur'ani ya balara mai littafi za a kawo larabci saboda a gane amma wani za a kai an matsa ba kai shi kusan ya zama kawai akan larabcin ma yake yake yake tattalarsa wannan ba ba ba wani wato wadawa ce mai amfani ke yi ba hadisi ya tabbata a cikin musulmi imam ahmad da musannaf ibn abi shayba da sayyid ibn hibban da kitabul ilm na abu khaytama da jami'u bayan al-ilm wa fadlihi na ibn abd al-bar ta hanyar qatada ibn da'ama ibn ibn qatada as-salusi daga anas bin malik yace manzo Allah ya kasance to da dama yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa ya ubangiji ina neman tsarinka daga ilimin da ba shi da amfani saboda haka duk wani ilimi da mutum zai nema kawai a same shi yana neman wani ilimi kumfan ilimi ba asalin ilimi ba ga asalin ruwan ilimi din ba a ruwan shi ruwan ilimi sai dai yana neman wasu abubuwa da ba daidai ba kuma zai bada fatawa sai zai yana bada wasu fatawoyi fadararru kusan ba abin fatawoyi na fadararriyar fatawa akwai wasu fatawoyi da aka rika yi duk wani malaman da kuka sani na duniya to akwai wani kuskure da wani malami aka tabbatar wannan kuskuren sani to wani waje ya gago shi da wani abubuwa yake yana har hadawa da shi da hada ilimi yana bin wato fadararrun fatawoyi kuma sai zai rika bada fatawoyin a haka yana bada abin da yake ba shi da wani tatabbu ruhas ya zama duk yayin da kaga wani ya zo tambaye ka fitawa sai ka je ka dauko irin wannan fatawan ka je ka bashi in kaga shi yake so eh kamar wani za ga an ce ka kawo Qur'ani da sunna akan wannan fatawa da kai ba zai kawo ba amma sai kawo wani abin da yake ba Qur'ani ba ba sunna ba magana na wani na wani malami kaga wannan yana daga cikin wuka in ana magana Qur'ani da hadisi ba ka kawo magana wani malami ba ما أدنا شوى ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي الفقيه ilimi ba shine kaga ka ce wai ai sabani ko tsakanin mazala kuma wani sa ba ga mazala kuma ga wani sa a sai ce maliku da akauri sun yi sabani amma ba manzo Allah da maliku ba wannan ga ana magana yana cewa maliku ga kuma qur'ani da sunna to wannan ba malamin kiki bane akwai ta ka eh saboda wannan manzo Allah shine kada ya karata ya mu aka ce mu bi shi malik kuma shi yana yin sharhin abinda manzo Allah ya bari gadan annabawa ke yi ba shi ne annabi ba a daga cikin daga cikin wato a fatawoyi da zaka samu irin irin waɗannan mutane da shi suna dauko wasu fatawoyi wanda suke ba su da wani amfani sunan masu malamai na kusa kurakuran suna faɗa sai kuma ya zo ya bada fatawar cewa babu da bi a dinga ikhtilafi bayan mu yanzu ubangiji zai fahimce mu yanzu muna rayuwa ne a 21st century yanzu muna rayuwa ne inda in kana rayuwa kasan turai ana tsangwaman ka to babu laifi ka je ka tawafa kai da matan babu laifi Allah zai fahimta God will understand wannan kuma wanda sunan malanta da sunan san addini wai ke wannan magana eh to ruwa ga duk wanda ya faɗa maka wannan ka san ba malamin kirki bane ko wani malami zai ce a wai in ka girma ka tsufa babu laifi zaka iya kai kai sawa da mata eh kamar da aka samu sai ka ce malamai a masa sun fadi sun yi wannan fatawa wai shi kawai wai abu mace ta zo kawai fara neman hannu ba shi yanzu ba zai ci ba tsoho ne shi ne da shi tun da ko ya ci har ya iya ba da hannu to yana ci kenan da sauran shi tun da har ya iya ba mutum hannu to aiko da sauran shi ba tsohon ba ne ko da gaske dan tsoho na ruwan shi da wani da wani ce zai ba kowa hannu ma sai zai damu sai ya ba mu ci ya masa tana wajen amma za ka ga wani na bin irin wannan fitowoyi manya wani za ka gani kawai zai ce wai ya ba mu da ba ai ku je ku tayin kayan ku ba wata riba abun ku je ku tayi zai fito bidiya ta faɗa kuma an ce kawo da minti biyar kawai a wannan godiya shikenan audio ne ko clip ne ko wani video ne minti biyar ne ko uku ku je ku tara ba abun ku je ku kyale su kawai su fita wajen su ne za mu je ku kyale su to ai ba kan ba sai ka kace a kyale sai ka kawo qur'ani da hadisin kai ma kace babu amma sai ya Abdullahi dan Abbas wane ne wane ne ya ce kaza ko wanda kai yana irin wannan yana bin wato rukusan rukusan ko kurakuran malamai wannan ba malami bane ko kuma kaji ya ce yanzu ai duk wanda bai disco ba yayi ta kansa ina ya je sabo a wani alqur'ani ko sunna wai sai kaji ya fara ga maka arna kuma ai yanda kaza wani wani wani to qur'ani ne ko sunna wannan ba malami bane duk wanda ya faɗa wannan magana wallahi tallahi ba malami bane wallahi wannan magana ce ta addini ake yi maza Allah ya riga ya gama hadisai nawa ake da shi wa kanku da wanda haram haramta kida kai tsaye ba ba ba sai ya ce ai ibnu hazm ya faɗa waye ya faɗa ibnu hazm annabi ne ai malam wani malam wani ya faɗa da haka duk wanda bai ji ba ya ji ta kai shi shi annabi ne wannan ga hadisai nan suna cin sunan abidan suna cin kutubu kutubu sunan da an ruwaito cewa mazala ya hana sai dai kawai inda yayi inda yaje yace babu laifi a wasu wurare kai muka zo ka ce kowa da kowa zai ji kuma inda ka ce kowa ya je jin ne a fadare mu ta wancan to da ma sai a kyale ka amma cewa kake wani ma shi ma kashi addini ina ka da wannan addini ka kawo qur'ani ga sunna da shi ake kafa hujja ba da wani abu ba ko ka wani kawai ka ce baka ai shikenan wannan kuna kwado ne kuna wato ludo ne kuna waye ku je ku kai ai ba ku sa kuɗi ko ai na ga ba kuna zuwa gari gari ba kuna zuwa yanzu ba ku je ku rika zuwa in ma ka dara wannan abin baka ruhi ne a addini wanda malikiya in malikiya ke kokarin bi ma wannan ko a risala kaga je akwai inda ake magana cewa annar da suwaye da ashatan da suwaye da sauransu da kana malaman malikiya sun hana akwai wasiya waladiya na albashi ya kawo wadannan abubuwa ya ce duk wannan ba daidai ne ba yana mai yaransa nasiha amma mutum wanda ce ba ai wannan duk farko ne da zamani ku jale su abin ya sai kawo qur'ani da sunna shi ke shi ne kat amma ba wannan fato duk abin da kake yi wannan wato fatawa ce da ake kokarin mutum ya shahara da ita kuma da jahilci da zalunci kuma duk wanda ya kawo wannan ba malamin kiki bane wallahi duk wanda kaje yana da irin wannan fatawar wannan ba malamin kiki bane shi zan ce muku a yau za mu dan yin da tayaranta malam su su ba ruwan su ta kwashi a littafi sai dan ta kama dai su dan gaya mana lokaci amma dai mu a za mu ja abin sosai za mu ja sosai a gane wallahi wannan ke wannan ibada mutawan cewa kaza kaza kaza kaza wanda bai bayar kai shi ko kaza kaza kaza ku je ku tayi caca duk wannan kartan wai aje a tayi ya ce ya halatta wai in batun babu kudi wallahi ba malamin kiki bane dan babu shi a qur'ani babu shi a sunna sai dai kishin haka qur'ani da sunna wannan shi wannan kenan sanan daga ciki daga cikin alaman wanda ire-iren waɗannan mutane shine wato kankasa ma galibin masu son fatawoyin irin waɗannan malaman shine ɗan duniya da mabannata wannan kuma alama ne duk wani mai wa'azi duk idan kaga kai wa wanda suke haba haba da tafatowoyinka da wa'azinka da masu sharin naka maganganun shine ɗan duniya da fitinannun mutane da wanda suke ba masu addini ba to wannan wallahi fatoyinka ba daidai kake ba ka je ka koma wani fatawanka ka gyara sosai ba daidai bane wannan fatawa kuma duk wani malamin da ka gani shi aiki shi kenan ya kawo controversial fatawa da ya kawo fatawa sai an yi rigima sai an ya sama ta dawo kasa to wannan ku ciyayi shi saboda shi yanzu abin da ke yi zama malami rabbani ba su ba na uku a wajen malamai shine wato at-tarayyut inda al-fatwa wal zum samt wato malamai ana samu su suna wato bi sanni sanni wajen bada fatawa sannan kuma suna yawan yin shiru malamai ba su hutu su yafi yawa ba shiru su yafi yawa sai yayin da dalili mabayyane ya bayyana musu cewa wannan shine daidai sai su faɗa kuma suna yin ladabi yayin da suka za su bada fatawa idan akwai wani malamin da biyu sani sai aka zo aka tambaye su ce mu za a tambaya alhali akwai malam wani ya hayi bin ma'ina yana cewa za a tambaye ni alhali akwai malam wani a garin ku ai ya kamata a share mu a cire mu gemu ka san su a lokacin gemu a cire gemu abun kunya ne tace ya a cire min gemu ne to kaga wannan shine abinda malamai ke fada cewa malamai malami na Allah ko ustazu na Allah mai wa'azi to yana haba haba wajen yin fatawa afon yana yin sani sani wajen yin fatawa Imam Abu Haifa ma Zuhair ibn Harb a cikin littafin Salat Kitabul Ilmi yana rawaitowa daga Yunus daga Al-Hasan yana cewa in kana rajul da yajlisu ma al-qawm yace wallahi daga cikin sahabbai ana samu ɗaya daga cikin zaura tare da sauran sahabbai fa ya zauna da wanda ba sahabbai ba fa yarawna annabihi iyyan sai su ga wannan wai ko baya magana ne ko da jahili ne a cikin sahabban ko ma bihi iyun ba wai jahili bane wa innahu la faqihun muslim yace wallahi malami ne masani shi fatawa ce fa bai cika san yayi ba saboda in zai fatawa sai ya jira banda shi akwai magana na abinda malamai ke kawowa na Abu Musa al-Ash'ari da su Kaifa ibn Yaman da wasu daga cikin da sahabbai an tambaye su fatawa kan kabarbarin sallan idi da guda nawa za a yi gwamnoni sun tambaye su a lokacin amma wallahi sai suka ladabi suka kowa ibada mutawa ce a sai da aje a tambaye babban malami a cikin su shine Abdullahi da Mas'ud Abu Musa al-Ashari malami da malamin Qur'ani da shi ma dan mazalla har yakan ji karatun sa Uzaifa ibn Yaman malami ne duk sauran sahabban da aka faɗa su Abu Musa Abu Mas'ud al-Ashari ina tsammanin da shi a ciki malamai duka waɗannan amma an an ce su ba da fatawa suka ce a'a malam wani na nan abdullahi dan musulmi yana nan habrul umma yana nan ba zai ba da fatawa ba shi amma mu yanzu aka kai kawai kai tsaye mutum yaro ne irin haka ba watakila ma bai ma kai mu adalata ba ba ina tsarkace kan bane amma ina magana cewa wani za a ga kawai kashi shi ba ma bai ma kama hanyar adalatan ba amma irin fatawar da sauran manya-manyan malaman da kasar da suke yi irin kai kuma ya zo kishe ta fatawarsu kuma da jahilci to kaga wani irin abu ne wannan yaushe ne ne doktor bashir bashir ali umar yi fata ba da fatawa aka rika samu yara kanana ba suka zo har wanda ba bai sha'ilmi yake ba ya rika kushe masa kan fata wanda malami sai da ya je ya je yin kashin dalilai ya ce tsakanin shi da Allah shi ga fata wanda ya gane ka zo ka ce kuma kana mashi kushe masa akan wannan a banda wannan akwai magana na Abdulrahman ibn Abi Layla wannan babban tabi'i ne yace azarabtu 20 wa 100 na riski mutane 120 min ashabi rasulullahi min al-ansari daga sahabban manzo Allah ma minhum ahadin yus'al ba wan babu a cikin su wani wanda aka tambaye shi an shayi akan wani abu ran wata fatawa illa wadda anna akahu kafahu sai yayi burin cewa dan uwansa ya ya wata huta shi kare ba da fatawa amma mai sauri muke ba da fatawa za a ce malam me zaka fada malam ba an kun shiru ku ne fa malamai shi fa bai sani ba malam me za ku faɗa kan kirto me za ku faɗa kan mayin kun yi malamai sun shiru ba sai ku kyale su ba sai ku wasu ana bincike kenan ba a gane ba ya zama shubaha kai kuma in kana da tawa in kana da wato tsoron Allah kai tunda shubaha ne a wajen malamai kai ba shubaha ne a wajen ka mazala kuma ya ce duk wanda ya fara cin shubaha ya fara cin haramun sai ka tsaya haka sai an bada fatawa amma wani cin minti biyar da zai ce kawai ku je ku tayi kayan ku ai duk halal ne wannan bai gane ba wallahi bai sani ba wallahi in ka ce mutum na da ni wallahi bai sani ba malam yake cewa wala yuhadithu hadithan illa wanda anna akahu kafahu ba zai bada wani hadisi na manzo Allah ba sai yayi burin ina ma akwai wani wanda bi sani ya bada hadisin shi ba shi ba wannan shine wato abinda yake a wajen magabata amma mu yanzu a daidai wannan zamani yanzu shine akasi za ka samu wasu wanda suke su kai sun kawo ba kamar da nace akan kirifto akan bayin wani sai bada fatawa abin sa idan kai ka masa waya ka da lambar wayarsa malam wa na an ce ka bada abin fatawa kaza kaza kaza to me hujjar kare wallahi baya ba mu wallahi ba sa bayarwa Allah ta kyauta saboda haka wasu daga cikin daga kawai sun suna bada fatawoyi akan kaza ko kuma daga cikin wannan shi ma shi ne mutum zai bada fatawa gami abu da zai shafi sauran al'umma musulmi ba fatawa na mutum ɗaya ba kaga yanzu mu a babin a matsayin mu na ɗalibai lokaci aka tambaye mu haila a tambaye mu kaza mu bada saboda wannan dama yana cikin tafai amma ba wanda zai tambaye mai ce me hukuncin musulman Najeriya ya za su yi ma'amala da arna a ba za ka zo tambaye mu wannan ba saboda mu yanzu mu yanzu muke neman ilimi wannan kuma tawace kan malamai sai an zauna an yi da an tattauna tsakanin malamai da kuma eh ina faɗan wannan saboda kaga a shekarun bayan aka samu wani ya zace boko haram ya zace boko haram ne ya zace kuma daula musulma kafira shi kuma a lokacin ɗalibi ne ta ta ta kawai yake yi amma ba da wannan fitawa an ka ce masa kuma ga sauran malamai kuma ce shi ba zai sako ba to kaga wannan shi ne nake cewa tare da fatwa kuma da ladabi ko da ka kafa wani abu sai ka jira sauran malamai ka ji me za su faɗa wannan haka ake yi amma ba ka zo ka faɗa ba dan ka tabbatar da malaman nan ba ka bisu tawalu bane ba ka bisu ilimi ba ba ka bisu kiyamul layl ba ba ka bisu san Allah da manzon shi ba kai ba ka san ba za ka zo ka faɗa wannan maganar ba ba ka saka ce duka a garin nan wai ba wanda ka tsoron Allah ba amma ko ka zo ka ce ka haramta mutane wasu abubuwa to duk fatawa da ta fa al'umma to mai wa'azi ya kiyaye shi kuma in kaga mutum na ga karambani yana yawan faɗan fatawa ta al'umma wannan ba malami bane shi ma wani a kiyaye shi ba ya cikin malata lokaci ya kuma masha Allah a dan wasu za ga ba ta iya mutu tsakanin alfu da alkursu wani za ga ya ba da fatawan amma kace malam me ya mutu tsakanin alku da alkursu ba zai wallahi ba zai ba mamace ba amma kuma kaga yana ba ta fatawa ajibiya gaban mamaki wannan akwai mace tsakanin alku da alkursun wannan aka ce wato ba zai gane kamar wani hasa mace ba zai gane hannun shi da dama da hagu ba ilimi amma yana ba ta fatawa daga cikin wato sufofin malamai na hudu kenan shine al-ikhlas wal khashya malamai na gari masu ikhlasi ne masu kuma tsoro ne da girman ubangiji duk yayin da su ba da fatawa to suna halartar da girman ubangiji da haka sai su ji tsoron sa in sun ga abin wato ba zai fushe su ba sai su shiru daga cikin alama haka kuma kaga wannan ya tashi wani abu ne na zuciya ba za mu sani ba to daga cikin alama da ake sa gane cewa wannan malamin mai tsoron Allah ne mai ikhlasi ne shine a ga- a same shi yana tukuru wajen aiki da ilimin sa dan da ba- dan zuci aiki abin da ke cikin zuciya ba za mu gane shi ta hanyar aiki to ta hanyar da za a gane malamin da malamin kirki ne dan haka malami ne shiyayye bari mu bi shi mu tawansa shi a same shi yana aiki da ilimin sa kamar yadda Abu Ja'far Ar-Razi Isa ibn Mahan yake cewa yake rawaitowa daga Ar-Rabi' ibn Anas yace alamatu dini al-ikhlas lahu lillahi ta'ala yace alama addini shine ka tsata ma Allah wato wannan ilimin da kake yi wa alamatul ilmi kuma alaman ilimi al-khashyatu lillahi kuma shine ka kana jin tsoron Allah tsoron girmamawa za ka ga malami duk abin da zai yi za ka ga yana tsoron ubangiji fatawa ka tambaye shi yana gudun kar ya faɗa wata magana magana ma za ka ji yana faɗa yana wato kamar wato yana kirga maganar nasa saboda yana gudun kar ya faɗa wata ya ja wata magana guda ɗaya ya ga wato wani magana ta je ta ja mushi rigima tsakanin shi da tsakanin shi da Allah ko tsakanin shi da manzon Allah a saboda haka mai neman ilimi baya neman ilimi saboda shuhura ko ko saboda neman abin hannun mutane malik ibn dinar yake cewa innal abda lallai bawa idza talaba al-ilma lil amal idan yana mai ilimi saboda ya aiki shi a karan kansa kasara bu ilmu to ilimin shi zai karya shi za ga ba za ka yana girman kai ba za ka yana yana wato nuna cewa yana da mashhura ba wa idza talabahu li ghayri llahi in kuma kaga yana neman in yana neman ilimin a zuciyarsa saboda wani Allah ne izdada fujuran wa fakhran sai kaga ya ya ya kuma fariya ya kuma ya kuma kuma kuma duk wani abin da ake ganin haramun yana zake masa daga malami amma daga malami shi dani da zama iblis kenan iblis ba yana da ilimi amma ga iblis ne shi dani ne ba eh abu qilaba aljanni yana cewa idza ahadatha Allah laka ilman fa ahadith lahu ibadatan wa la yakun hammuka an tuhaddith bihi an-nas idan Allah ya baka ilimi to ka zama abin da ya dame ka shine kai aiki da shi kare zama abin da ya dame ka shine bari in je in koyar koyarwa yana da kyau amma ka fara aiki ba a samun malami ya zama kawai dungurungun duk wani hanyoyin alheri shi baya yi ana iya samun ga wani malami ya ce shi ya fi son qur'ani akan akan azumi ko ku shi ya fi son azumi akan kaza wannan ana iya samun kamar da kowa akwai ibada da ya fitin ya fitin dadin ta amma a samu ta hanyoyin botan Allah babu ruwan shi da shi kuma malami ne to wannan ka kiyaye shi duk malamin da baya aiki da ilimin sa dole kun kiyaye shi a karkuru ba Abu Bakar Siddiq ya daga ciki ai shi ne babban malamin sahabbai amma duk wani kofin alheri sai da Abu Bakar Siddiq ya ciki duk kofin aljanna da za a zo to Abu Bakar Siddiq zai cancanta ya zo a wannan kofar na na aljanna saboda kowace ibada yana yi Abu Bakar Siddiq a Imam Khatib yana cewa ko gabanin gabanin sa akwai magana Abu Abdullahi Ruzabari kamar yake cikin ikhtilaful ilmi al-amal la al-khatib yake cewa al-ilm mawqufun ala al-amal ilmi ya ya ta'allaka ne da aiki wala amalu mawqufun ala al-ikhlas shi kuma aiki ya ta'allaka ne da ikhlasi wal ikhlas yuridu al-fahm an Allah ta'ala shi kuma ikhlasi shi ke sa ka gane ubangiji shi ke sa ka gane addini duk yadda ka san ka san ma'lumat ka san bayanai na ilmin addini idan baka da ikhlasi to baka da ilimi kuma Allah ta'ala ba zai baka wannan ilimin ba amma ka duk wannan bayanan ai ilimi sai da shi amma ba da ilimi yana da ma'lumat su nasa ba al-ilmi ba yana da bunch of information amma dai ba yi da kuma abin da ake kira abin ilimi knowledge ba yi da shi al-khatib yake cewa inni musika ya talibal ilmi bi ikhlasin niyya ina wato maka wasiya ya kai dalibin ilimi da kyautata niyya fi talabihi wajen neman sa wa ijhadin nafsi ala al-amal kuma ka zama ka gwarzanta kanka ka horar da kanka akan aiki على العمل بموجبه فإن العلم شجرة سبب العلم شيني واتو آه واتو آه واتو شوكا دب ولا عمل ثمرة شيك ما أيكي العلم إني شيني يبنيا وليس يعد عالما من لم يكن بعمله عامل بعلمه عاملا بعد واتو إذا هذا مالمي إن بذا مينا أيكي العلم سبا سلاكا دون مالمي ذاك ذاك ما كان نيوم فتوانسا to kaje ka gani yana aiki da ilimin sa ko baya yi yana aiki da ilimin sa sannan sa ne ke bin wato dokokin Allah da manzansa ko ko a baya bi ko ko a gidansa ma Allah ya jarabce shi tsakanin shi da matansa jagoranci shi ba jagoranci ne mai kyau ba abin da yake a gidansa ba ilimi yake hukuntarwa ba kawai jahiliya ce tsaba ake a gidansa to kaga wanda ba malamin kirki bane domin in yana yi ya gyara kansa bane ya gyara gidansa lokaci ya yi to akwai duk wani malami ka same shi ya lamu ta hatiri fasiki wato yana yana wato shiga cikin lokacin ubangiji yana kawai yin abin da ya ga dama ko gani yana shiga cikin wasu abubuwa na mutunci na malamai yana yi yana ƙarya yana ha'inci yana cin dukiyar marayu yana cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba in an bashi bashi yana taurin bashi yana shiga cikin sha'awa sha'awacen zuciya to na ba malami bane eh ba wai ana maganar malami kada sa kayan kirki ba ko kai je ne ba kuɗi a in ka je ka nema ni'imar ubangiji ya maka karbo ka ka bayyana ni'imar da ubangiji ya maka amma kai zama har dalibai da sauran ya ayyuhan nasu gane cewa kai malamin nan malami ne rashimuni kai abin da ya dabe kawai shine kuɗi shine ka je da ilimin ka ka tattaki wajen wane wajen wane ka je ka samu kaza ka samu kaza ka samu kaza wannan ba yanda za a yi ikhlasi ta haka hadisi ya tabbata daga manzo Allah daga Abu Hurairah daga Ka'ab ibn Ujra daga daga daga Jabir dan Abdullahi wanda lafazin Abu Hurairah yace man ta'allama ilman duk wanda yaje koyi ilimi yubtaga ya'ni bihi wajhullah ana neman fuskan ubangiji da wannan ilimi din wa ta'allamahu wa la ta'allamu illa li yusiba bihi 'ardan min ad-dunya bai koyi wannan ilimin sai dan ya samu wani manufa ta duniya lam yajid arfa al-janna yawm al-qiyamah ba zai sa kashin aljanna ban tashi al-qiyamah wannan kaga shine razan duk wani mai ilimi malam anan da ya kawo Dr. Muhammad Kadi da ya kawo wannan matsala ta yace daga cikin abin da ke kwance ilimi shine wato a samu mutum abin da yake nema da ilimin sa shine ya samu matsayi eh yanzu ya ka san da can malamai sai dai wato hulan da suke sawa shine ta kalmi da hadisin nan haka wanda za ka suka kaskata haka malamai ba su da sa kaya kirki a wuce a wuce cikin ikon Allah a shekara 20 bayan sai aka samu malamai Allah ya musu sharafi malamai za a ana taka musu gaba baya damu da hauninsu da ɗan motocinsu da komi ba ci ba zaune bane suna nema to sai wani sai ya mutu gani bari ba bari ne bai ne saboda yanzu neman ilimin ya musa wani samun duniya da wannan to idan mutum ya alama kwance wani ya zama kana neman ilimin ne saboda kai ba a kana sa malam malam eh to wannan kaga ba ba dan Allah kake yi ba mana yace daga cikin alaman da yake lalata niyya shine wato mutum ya zama yana yi saboda ya samu shuhura ya rage sai an san shi malamai daga kuma wasu sun mutu ba san su ba alqama wannan wanda ya rubuta Imam al-Awali bin Yasir Umar dan Khattab alqama ibn Waqas al-Laythi lokacin da Abdullahi dan Masudi ya rasu ba yanda ba a rishi a kufa ba ya tsaya ya koyar yace shi ba zai yi ba yace ana wasu wanda musu kai ka ba suna kan irin da ake cewa ai dan bulugul maram ne da iziyan da ake karantar ba kai ma ba ka je islamiyan nan ba ka je SAS din nan bane ba ka je kai ma ka isa ka je ka karantar to irin shi aka dinga yi masa wai ka zo ka karantar wanda bai kai ka ba shi ba ina karantarwa sai yake cewa inni akrahu an yuqa aqibi yace ni ina ba na son gonna ta dake mun baya da sunan yana da mai ilimi eh za ga wasu malamai in baka take musu baya sai wai da aka yi ban gane ba eh kawai sai wai bai gane ba to dole ta kai maka baya maza la la yuqa ala aqibaihi rajulan wannan hadisi ne ke sunan abi dauda yace ba a sa mutane bisa take maza la baya amma kaga dake kana malami sai a take maka baya wani ba ta yi ba ta mishi baya ba wallahi ka tambaye agadin za ka ji an ce ya fito yana fushi ba me kake yi ki da wani da ilimin naka kenan wannan ilimi kake yi ba zai zama ilimi ba sai aka ce masa kuma ina gudun ya kara cewa ina gudun in na fito a ce haza alqaba haza alqaba ga alqabatan ga alqabata saboda me saboda baya sa a samu shura kuma kamar da muka ce shura ba kawai take gadar ta take gadar da wato ilimi ba akwai da yawa wanda sun samu shura ba ba su da ilimi ba su da ilimi in an ji an wato kwankwasa za ka ji su fanko ne ba su da ilimi kwata-kwata amma wasu ba su da shura amma kuma ubangiji ya musu ilimi yanzu ku duba yanzu da yawa daga cikin wasu daga cikin ɗalibai in aka yi magana al'alama ne tubi wanda ya yi littafin albahar muhimmatu sajjad har ya rasu daga cikin abinda malamu suke wato kokawa har lokacin da ya rasu shine ɗalibai ilimi ba su gama sanin shi ba shi ɗalibai ilimi balle ma ya yi wannan nasu shari da yamma sahih muslim babu kamar shi a duniya tunda Allah ta'ala ya sanya aka rufe sahih muslim har littafin imam nawawi in za a kasa shi a wannan littafin na shi tunda ma zai ya shanye shi baki daya amma wallahi haka ya gama in ba daga daga baya bayan da ba aka san shi kuma kaje kana duba littafin sa zaka ji ilimi mana ba san shi ba saboda ba shi wura ake yi ba muhammadu al-amin shafiqi kudi ne ma na garin riyal na saudiya kullum ma ce an gashi za a gashi ma shi kawai da irin malamansa da irin yan mutane shi ba ya sa ka irin an ce an taɓa nuna mashi ina tsammanin ko shi ko waninsa aka nuna mashi kuɗi na saudiya na yin sabon kuɗi ne a lokacin ne aka yi ne to shi bai sani ba bai ma sani ma me yi ba yanzu ka ba a samu wani malami bai san ɗari biyar ba to dan Allah bai san ɗari biyar ba to ya ai ka ba mu zuwa gidan shi kenan wato su ɗan siyasa ba sa zuwa Muhammadu Lamin Shangiri mai addu'a'ul bayan ba sai aka ce masa baka san wannan bace ali ban ce sai shi zo zo zo inda saboda wanda ne da ban bar kasan mu ba yanzu na zo ne in ga ubangiji aiki na zo ne in koyar da addini amma ga wani abin da yake nema shine ya zama ya shahara banda wani shine a zama wato malami da tawakkali tawakkali yana tawakkali baya neman duniya da kudin sa wataƙila anan za mu tsaya tun daga yanayin lokaci imamu zanuji imamu zanuji mai ta'alimin ta'allim ya hikaito magana daga Abu Hanifa Abu Hanifa shi ma ya hikaito daga Abdullah ibn Harith az-Zubairi yace wa man tafaqaha fi dinillahi duk wanda yaje yana yin ilimin addini kuma saboda Allah yake yi kafa hammahu Allah kafa hammahu Allah wa razaqahu min haythu la yahtasib Allah ta'ala zai kare shi zai kiyaye shi da ya cire mishi wato wahalan abin da zai ci in dai ba za ka wada ba dan abin da ɗalibin ilimi dan za ka dai a samu dan wahala dai ubangiji ya jarabta ka dan amma dai rayuwa akwai jarabawa amma dai ubangiji kamar da ba shi ya faɗa bakin da Allah ya tsaka wato bakin da Allah ya tsaka ba zai rashi abinci ba kai ma za ka samu to ɗalibin ilimi ya kawo shi a same shi tsanan tawakkali ba dole bane a ce kowa sai yayi kuɗi ka ce ɗalibin ilimi kana ɗalibin ilimi kai ma sai an ganka da buƙatuwar mota to wallahi wanda ya faɗa wannan yana yana ganin kansa wasu daga cikin malaman ma ba su da littafi ibn taymiya ba mai kuɗi bane wasu ke ɗaukar nauyinsa ba mai kuɗi bane kuma yadda wasu ɗaliban suka tarin tafai shi bai tara ba Allah ta ya mishi hadda ne shi ibn taymiya ba mai kuɗi bane kwata kwata wasu daga cikin malamai irin su imamu Ahmad su ba wasu kuɗi bane ya yi mai mai kuɗi ne amma sai da kuɗi ya kare galibi in maka da kuɗin zaka kuɗin naka ya kare harkar neman ilimi sau Allah ta'ala na cewa duk wanda ya yi tsoron ubangiji ubangiji zai zai zai kawo musu mafita da kai ma ka ganka ta ma ubangiji ka nemi wannan ilimin saboda ubangiji ubangiji ko zai kawo maka mafita za ka ci abinci eh ba dole sai ka koshi ba ba dole sai ka sha jan miya a gidanka ba eh duk abin da ka samu ka ci in dai zaka ce to ubangiji ya baka kar ka ce bai baka arziki ba ko ba komai da ubangiji ya baka iska ya baka lafiya wani ba yana ce yana yana fawa da lafiyar nasa ba ya baka dama ba ka da ilimi din daga cikin abin da al'adu ne ba za ta yi akhlaq Muhammad al-Qur'an yace la ta'akkalu bil Qur'an kar a samu dalibin ilimi ya hadace Qur'ani ya kace ilimi kuma yaje yana neman ya ci abinci da Qur'anin nan nasa wala yuhibbu an tuqda lahu an tuqda lahu bihi alhawaij kada je da wani qur'ani yana neman wato a bashi wani appointment a biya mishi su bukatun sa a ce ka ga ka ga mishi alarama ne wani an cire alarama ba to ba sa title ba a alarama ba wani ka ce alarama dole sai an ce alarama kaga wannan an tuqda lahu bihi alhawaij kenan wala ya sa ila abla'il mulk kada ya gaggawa zuwa ga ƴaƴan sarakuna da ilimin sa wala ya jalisu bil aqli ya ali yukrimu kada je inda shi da wato masu kudi da su yake zama saboda su bashi wato zuma na kudin su a malai haye ce yashabul mu'mina bi ilmin ya zama wanda zai dinga mu'amala da su yana kuma abokataka da su ne mumunai kuma in zai mu abokataka da su zama da ilimi waya jilisu bi ilmin in zai zauna ya zauna da ilimi man sahibahu na fa'ahu duk wanda ya zama ya so ya yi hudar shi zai zama ya samu amfani husnul mujalasa kuma ya zama liman jalas zai zama mai kyakkyawan zama ne in ya zama da mutane yace in usiba bi musibatin idan kuma wata wato musiba ta same shi ta rashin kuɗi ta kaza ta kaza fal qur'anu lahu mu'addibani ina fal qur'anu lahu mu'addibani yace shi qur'anin sa da sauran kitabu da sunna da zama suna masa ladabi suna masa ladabi su suke ba in an samu wani jarabawa wata jarabawa to zai je wurin qur'ani ya ga me solution ba zai ce bari je ce malam wani malam wani a ka zo kai aikin Allah ai mu ma aikin Allah muke yi ka zo wani bai da lafiya ko wani kaza wani kaza mai kudi wani ko mai siyasa wani ka zo ka ba ka zo ka daunayin sa ba laifi bane idan aka yaka amma wannan ba irin wata hanya ce da malamai suke so ba idan kana nan ubangiji ya kawo maka ganima ko kuma Allah ya gitu da wannan wanan kace zo ga shi dan wani na aikin Allah zo ka dan nauyin sa wannan duk malami an yi an samu haka amma kana kawai aikin ku kenan akwai wasu na nan su suke zuwa sai akwai timanni a ce akwai wani wani wani aje a bashi kaza wani wani shi ma mun an bashi kaza zai je kuma can baya an shi wala haka muke labari zai can baya an shi da sunan malinta kuma wani za ka gani shi ne malami ne ko makarcin qur'ani ne amma sai kullun za ka same shi kafarsa na nan kan kofa na mai mulki da an zauna an gama shan jami'a kuma sai a ce za a tashi addu'a zai addu'a zai musu addu'a azzalimai wanda ake tuhumar su ba a ce karka je wajen su ban ta kama ba a ce karka je ka musu wa'azi ba amma mutukar dai sauran mutane masu sauraron wa'azin ka ya zama ba ka da ba ka da aiki sai dai su ganka a wannan wajen ka zo kana musu campaign kuma ka ka sa kayan campaign ka hawo platform siyasa ka zo kana musu maganganu ko ka zo kana wato jan wasu rubutai ka je ka canza kurucin ka sa sunan wannan bawan Allah alhali kuma ana tuhumarsa ko da ba tuhumar ƙarya ake yi to kaga wannan wanda ya wannan lallai aikin shi na zahiri dai yana neman kuɗi da wannan abu ba zai wahala ya fita daga zargi Allah ta'ala shi ya san zuciya amma ana wato hukunci ne da abin da ya bayyana ma mutane kuma idan ma a cikin zuciyarsa da a fi sabi da yake yaka to wannan bai san darajar Qur'ani bai san darajar sunna ba saboda Qur'ani da sunna ya fi gaban ka je gaban wani kana cewa zo ka bani ya wuce wannan dan ubangiji ya baka wani abu wani abu mai daraja mai girma kwarai da gaske na so in ba da lokaci ba na so in karanta mana littafi ne su kutum malam muhammadu kabir bin muhammad al-kufawi ya rubuta su kutum ya rubuta kan hadisin cewa ba a ci da addini ba a ci da addini ba a ci da qur'ani akwai ta yadda ake ubangiji ya kawo maka ganima ba rida shikenan amma ka zo ka ce wai ka kanta qur'ani kai alaramanci ne saboda kawai ka samu kuɗi littafi na kaso kam malamin nan dan Kano yayi wannan littafi eh in ba dan lokaci ba da na karanta mana wasu da ta abubuwan da ya faɗa dan a kwana insha Allah za mu dakata ana za mu dakata ana insha Allah ta'ala wannan magana bai gane ba za mu kata shi akan wannan gaba insha Allah abu da muka taji Allah ba mu lada abu da muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to insha Allah Allahumma